الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata ɗaya ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a kabira ta goma sha biyu yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon alkabiratu salisatu ashara kabira ta goma sha uku kabira ta goma sha uku ita ce aklu malil yatimi wa zulmihi cin dukiyar maraya da kuma zalintarsa shine abinda malam zai tattauna a cikin wannan kabira din laifi da girman zunubin da ke cikin cin dukiyar maraya da kuma zaluntar maraya al-yutmu shine mareci a larabci in suka ce al-yutmu abinda suke nufi da shi shine al-infirad shine kadaituwa kadaita abu idan suka ce gulamun ko sabiyun yatim ma'ana yaron da yake ya kaɗaita ai mumfaridun an abihi wanda aka raba shi da mahaifinsa wanda baya tare da mahaifinsa sukan ce baitun mumfaridun ma'ana gidan da ba wani a gabansa ko bayansa haka shi shi kaɗai ne saboda haka idan aka ce alyatimu a larabci istilahan shine yaron da yake shi shi kaɗai a afwan lugatan kai amma istilahan idan aka ce alyatimu jam'isa shine alyatama abinda ake nufi da shi kamar yadda malam Uthaymeen ya faɗa yace humul ladhina mata aba'uhum qabla al-bulughi sune waɗanda iyayensu suka rasu kafin su kai shekarun balaga ko kuma ka ce man faqada abahu qabla al-bulughi wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya kai shekarun balaga ma'ana kafin yaro ya cika maraya sai ya cika wasu sharaɗai guda biyu sharaɗi na farko shine ya kasance mahaifinsa namiji ne ya rasu idan mahaifi ya rasu namiji to ya cika sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu kuma ya kasance bai kai shekarun balaga ba idan mutum ya kai shekarun balaga ba a kiransa da maraya kamar yadda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa a babu maraici bayan mutum ya balaga babu maraici bayan mutum ya riga ya balaga mala usami yake cewa sawa'un kanu zukuran au inafan shi wanda mahaifin nasa ya mutu duk ɗaya ne kasance namiji shi ko mace duk wanda ana iya kiransa da maraya yace wa haula ya'ani al-yatama mahallu ar-rifqi wal-inayati war-rahmati wash-shafaqati su marayu lalle mutane ne da ake buƙatar a tausaya musu a tausasa musu a kula da su a jikan su a jawo su a jika li'annahum kasarat qulubuhum bi mauti aba'ihim yace saboda zuciyarsu ta riga ta karye sakamakon mutuwar mahaifansu na mazaje وليس لهم آعل إلا الله عز وجل ba su da wani dangi da zai kula da su ko wanda za su tare zuwa gare shi su ji cewa suna da wani bango da za su jingina zuwa gare shi sai Allah maɗaukakin sarki saboda mahaifinsu da ke kula da su ya riga ya tafi ‘yan uwa maraya shari'ar musulunci ta ba shi kulawa sosai ta musamman Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai tsarki ya yi ta kira ya yi ta jan hankali akan kula da maraya ayoyi daban-daban wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama Allah madaukakin sarki ce wa bidhil qurba wal yatama haka nan laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyina ko wal mala'ikati wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba sai ce me waliyatama haka Allah maɗaukakin sarki ya taimaimaita a gurare da yawa yana kwaɗaitarwa yana jan hankali game da kula da maraya da lallai a kula da shi kada kuma a shiga cikin haƙƙinsa Allah subhanahu wata'ala a ya zargi wanda ba sa girmama maraya ya ce kalla balla tukurimunan yatim Allah ce bari wancan zancen la tukrimuna liyatima ɗaya daga cikin abin da yake so halin da suke ciki shine ba sa karrama maraya sannan Allah madaukakin sarki ya sanya waɗanda suke ƙaryata ranar tashin alkiyama ya haɗa su tare da masu ingije maraya ko kuma ture shi daga kan haƙƙinsa Allah madaukakin sarki ce a ra'aitar lazi yukazzibu bidin sai ce me fa zalika allazi yad'u al-yatim shin baka ga wanda ke ƙaryata ranar sakamako ba ita ce ranar tashin alkiyama sai Allah ce fa zalikal ladhi yad'u yatim su da waɗanda suke tunkuɗe maraya daga kan haƙƙinsa saboda ka ƴan uwa maraya lalle yana da kulawa ta musamman da addinin musulunci ya bashi malin yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah subhanahu wata'ala yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama lallai haƙiƙa masu cin dukiyar maraya zulman da zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara Allah subhanahu wata'ala ya ce kadai suna cin wuta ne a cikin cikunansu duk abin da za su ɗauka na dukiyar maraya su sarrafa shi su amfani da shi to daidai yake da su ɗauki wuta su sarrafa shi su amfani da shi ko ci suka ko ba ci suka ba idan ci suka a cikin su sun zuba wuta a cikin su idan amfani suke wajen sai wani abin sun sai abin da yake wuta da hannayensu ma'ana ibara ce da take nufin duk abin da yake ya shafi amfani kaɗai ba sai ci ba ba wanda ya ci dukiyar maraya a cikinsa ne kaɗai yake cin wuta ba a'a duk wani nau'i na amfani da mutum zai da dukiyar maraya to ya sani da wutar jahannama yake yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sayaslawna sa'ira kuma da sannu za su shiga wutar sa'ira wannan ayar abdullahi dan abbas allah kara masa yarda habrul umma lokacin da wannan ayar ta sauka kamar yadda yake kamar yadda yake a cikin tafsirin ibn kasirin alaihi rahmatullah yace lokacin da wannan ayar ta sauka sahabbai gaba ɗaya sai hankalin su ya tashi kowa sai ya koma gida sai ya duba dukiyarsa da ya hada da dukiyar maraya da akwai waɗanda suke da marayu da yawa ƙarƙashin su to yadda suke shine suna haɗa dukiyarsu da dukiyar marayar idan za su ci abinci da dukiyar maraya da dukiyarsu sai a haɗa a yi abincin gandu na gaba ɗaya kowa sai ya ci maraya ya ci su ma da iyalansu su ci da lokacin da wannan aya ta sauka sai hankalinsu ya tashi Allah ya ce masu cin dukiyar maraya suna cin wuta ne a cikin cikinsu sai kowa ya koma gida sai ya raba kwanansa da kwanan maraya ya raba abincin da yake ci da abincin maraya duk wani abin da yake da alaka da shi da maraya sai ya raba sai ya ware na maraya daban ya ware nasa daban sai kasance tukunya biyu ake yi nan ga tasa kuɗin da ya sha wahala ya je ya samu aka girka to shi da 'ya'yansa kenan dukiyar maraya kuma sai ya ɗauki abin da zai ishe shi sai a dafa masa to sai kasance kuma ana samun matsala wani lokaci idan mara ya ci abincin zai ci kaɗan ne sauran kuma sai ya yawa ba kuma za su ci ba don suna jin tsoro kada su ci wuta a yi ame a cikinsu to sai abin sai ya lalace sai kuma abin sai ya fara damunsu sai abin ya fara damunsu abdullahi dan abbas allah kara masa yarda ce sai allah maɗaukakin sarki ya saukar da wata ayar yas'alunaka anil yatama qul islahum lahum khair fa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha Allahu la'anatakum inna Allaha azizun hakim Allah subhanahu wata'ala ce yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka ya rasulullah game da sha'anin maraya sai Allah ce qul islahul lahum khair ka gaya musu ku kyautata ku yi alkhairi a gare su fa in tukhaliquhum idan kuka cakudu da su abinda kuke yi da na gauraya dukiyarku da dukiyarsu Allah maɗaukakin sarki ce to babu laifi fa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kuka yi irin wannan babu laifi dama ƴan uwanku ne sai dai wallahu wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah subhanahu ta'ala yana sanin wanda yake barna da wanda yake mai gyara idan ka ɗebi dukiyar maraya da ta wuce ka'ida kai abinci da ita ka ɗauki naka ɗan kaɗan ka ɗauki na maraya na da yawa ka cakuɗa aka ci to Allah yana sanar da kai da wanda ya barna da wanda ya duk Allah madaukakin sarki yana kallon ku Allah subhanahu wataala ya ce walau sha Allahu la'anatakum inda Allah madaukakin sarki ya so sai ya kawo muku abin da zai wahalar da ku abin da yake mai nauyi a kanku wanda ba za ku iya ba amma sai Allah madaukakin sarki ya muku rangwame ya muku rama ya ce ku je ku ci gaba da abin da kuke na cakuɗa abincin ku da nasu Allah ya ce inna Allaha azizun hakimun lallai Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima ne wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce sababin saukar wannan ayar akwai wani mutum da ake ce masa marsad ibnu zaidin yana da ɗan uwa da ɗan uwansa ya rasu ya bar dukiya mai yawa yana da kuma ɗa saboda haka sai dukiyar ta da wajen marsad saboda haka marsad sai ya hau kan dukiyar ya rubda ciki a kanta saboda haka kawai ya ci gaba da sha'aninsa sai wannan aya ta sauka Allah madaukakin sarki ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ai ayar ta sauka ne game da wasu daga cikin kafirai da suke hana mata da ƙananan yara mai gado idan mutum ya rasu to mace ba ta ci gado ba ƙananan yara wanda ba su kai shekarun balaga ba su ma ba za a ba su gado ba wannan na ɗaya daga cikin al'adu na jahiliya da suke gabatarwa da addinin musulunci zai lalata abu mace dama mata da gado kamar yadda muka sha bayani ita mace mai ake gadanta ake ita ma idan mace tana da miji sai mijin ta rasu to ita ma gadarta za a kamar yadda za a gaji akuya ko saniya ko raƙumi haka ake gadanta matar babansa ce amma sai ya gaje ta ko ya mai da ita baiwa ko ya sayar da ita duk abin da ya ga dama sai da ita to da addinin musulunci zo sai lalata irin wannan bakar al'adar ya ba mata kima da martaba ya Allah madaukin sarki raba gado da kansa kowa ya bashi da mace da namiji da kananan yara kowa aka bashi gadon sa tun daga kan yusi kuma Allah fi auladikum zuwa ayoyi guda biyun da suke tattare da su ayoyi guda uku Allah madaukin sarki raba gado da kansa ya ba kowa raban sa wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine sababin saukar wannan aya ta innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وقال الله تعالى ألا من أبكين سركيتي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai cikin abin da yake mafi kyau billati hiya ahsan sai cikin abin da yake mafi kyau Allah maɗaukakin sarki ce hatta ya bluga a shuddahu har sai shi wannan marayar ya kai ƙarfinsa ya kai ganiyarsa yadda za a iya ɗaukar dukiyarsa a bashi to sai ka kirawo shaidu ka kafa shaida sai ka ɗau dukiyarsa ka bashi amma lokacin da dukiyarka take dukiyarsa take hannunka to baya halatta kai wani abu da ita sai abin da yake mafi kyau yan uwa ku kalla da kyau za ku ga Allah subhanahu wataala idan yana so ya razanar ya firgita game da wani abu za ku ga abin da yake nunawa ba kada aikata abin ba kusa da shi ma kar aji kamar yadda ya faɗa game da zina ko wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila haka yace wala taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batana saboda haka kusa da inda alfasha take kusa da inda zina take muqaddimatiha haka muqaddimatuha abubuwan da suke za su kai mutum zuwa ga zina da alfasha Allah maɗaukakin sarki ce kada ka je ma inda suke ba ma kada ka aikata fa kada ka je inda suke to dan ka gane hatsarin da ke cikin dukiyar maraya Allah maɗaukakin sarki ce wala taqrabu kada ka je kusa da malal yatimi dukiyar maraya illa billati sai Allah kawo istisna'i sai cikin abin da yake ahsan mafi kyau ga alhasanu ga al'ahsan ka kaddara dukiyar maraya ce take hannunka to yanzu ana so a yi wani abu da ita da za a yi numuyin dukiyar ta rinka karuwa kada zakka ta cinye ta kamar yadda na ambata a wasu lokutan to sai kasance an kawo shawara guda biyu wasu suka ce a sai fili ko gida a ajiye masa wasu ma suka ce ga wani kamfani da za a iya sa hannun jari a cikin dukiyar to a cikin waɗannan abubuwan guda biyu wanne ne hasanu wanne ne ahsanu misali kowanne an an yadda mai kyau ne idan aka sai masa fili ko gida abu ne mai kyau idan aka sa masa hannun jari shi ma abu ne mai kyau amma wanne ne ya fi kyau ina fata fahimta yanwa wanne ya fi kyau gida ya fi to idan duk mun yadda cewa gida ya fi ka ɗauka ka je ka sa masa a hannun jari ka yi abin da ba daidai ba sai Allah ya kama ka ahsan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa illa billati hiya ahsan ba a ce illa billati hiya hasan ba ahsan mafi kyau idan ko ba za ka iya sa masa dukiyarsa cikin abin da ke mafi kyau ba batta har sai ka samu abin da ke mafi kyau sannan ka sanya dukiyarsa saboda taka tsantsan akan taɓa dukiyar maraya taka tsantsan akan raba dukiyar maraya za mu zo mu ji inda mala yake mana bayani game da yadda za a iya ta'ammali da dukiyar maraya amma dai wasu daga cikin malamai suka ce hatta ka ɗau dukiyar maraya ka ba wani bashi suka ce haramun ne wani ya zo neman bashi wajen ka ba ka da abin da za ka bashi amma akwai dukiyar wani maraya a hannunka sai ka ɗauka ka bashi ka ce in ka gama sai ka dawo da ita suka ce ka yi abin da ba daidai ba idan ta salwanta ba idan ta salwanta ba ba daidai ba ne ko kuma kai a kan kanka ka ɗau dukiyar maraya ka rinka juyawa ka ce tun daga shi ajiya aka bani maimakon in bashi ba abin da ake da shi bari na rinka juyawa sai mutum ya je ta kasuwanci da dukiyar maraya suka ce kayi abin da ba daidai ba kayi abin da ba daidai ba so haka duk abin da dai aka san zai kai ya bayi zuwa ga salwanta dukiyar maraya yan uwa kula ake da shi taka tsantsan ake da shi ballantana kai kuma ka ɗauka ka ci a kanka kaga wannan ya fi hadari kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu malati hadisi ya tabbata daga abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala fil mi'raj annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya faɗa lokacin da aka yi mi'raji da shi aka yi tafiyar dare zuwa baitul maqdis sannan aka zarce da shi zuwa sama har zuwa saman bakwai ya ce fa'iza ana birijalin bayan an wuce gurare da dama ya ce fa'iza ana birijalin kawai sai na ganna a wajen wasu mutane wa ƙadu wakila bihim rijalun su waɗannan mutanen kuma an wakilta musu an ɗora musu wasu mutane ya fukuna lihahum da suke kankare ko kuma suke ɓaye fatar jikinsu in aka ce liha shajara ko laha shajara ana nufin kashiru kenan irin bawon bishiya ko abin da ya kama da haka kaga mutum kai ba shi da bawo ko sai dai me sai dai fata jikinsa ya gansu wasu mutane suna ta baye fata jikinsu ana ta kankare ta ana ta cirewa wa akharuna ga su ga kuma wasu mutanen daban su kuma sun to wajen waɗanda ake wannan azabar yaji'una bisukhur sun taho kuma da manya-manyan duwatsu a suhur jam'u sakharatu shine babban dutse birginanan dutse kato minan nar duwatsu da suke na wuta fayaqdhifunaha bi afwahihim da sun zo sai su danna wannan manya-manyan duwatsun a cikin bakin waɗanda ake kankare fatar tasu wa takhruju min adbarihim idan suka shiga cikin bakin su kuma sai su fito ta duburarsu fa qultu ya jibril annabi yace sai nace ya mala'ika jibril man haula'i waɗannan kuma su wane ne qala sai yace allazina yakuluna amwalal yatama zulman waɗannan su ne waɗanda suke cin dukiyar maraya amma da zalunci suke cin dukiyar maraya da zalunci inda ma ya'kuluna fi butunihim naran suna cin wuta ne a cikin cikunan su malai ce rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi to amma a zahiri wannan hadisin imam muslim bai fitar da shi ba balma hadisi ne da yake da'ifun jiddan bai inganta ba hadisin yan uwa hadisin bai inganta ba Malam Ibn Kathir ya kawo shi a tafsirin faɗin Allah maɗaukakin sarki wala taqrabu mal yatimi illa billati ahsan cikin suratul Isra haka nan ya ƙara kawo wannan hadisin dai a cikin innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara haka nan Abu Abdullah al-Khurtabi shi ma ya kawo wannan hadisin a cikin a fassarar ayar innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman duk sun kawo su ibn kasir ya jingina hadisin zuwa ga babban malamin tafsiri ibn abi hatim ya jingina hadisin zuwa gare shi to amma abin da ya sa kuka ga an ce rawar muslim wannan kuskuren kuskuren a nuskha ne kuskuren mai kuskuren bugu ne kamar yadda malam mai mai takhriji ya faɗa eh kuskuren nuskha ne a jingina hadisin zuwa ga muslim wannan ba daidai bane hadisin da bai inganta ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بودك صحابي أبو هريرة ألا كارا مسير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة أن نبس إرادة أمن تسأر ثبت أغريش يتي يبعث الله عز وجل قوما Allah maɗaukakin sarki zai tashi wasu mutane min ƙuburihim daga kabarbaransu, ta naru min butunihim wuta za ta rinka fitowa daga cikinsu. ta'ajjaza afwahuhum afwahihim naran bakinsu wuta nan ma za ta rinka fitowa daga cikin bakinsu wuta tana ruruwa a cikin bakinsu tana fitowa suna farzar da wuta faqila man hum ya rasulullah sai aka ce su waye waɗannan ya manzon Allah qala sai ce alam tara anna Allah ta'ala yaqulu shin baka san ko baka ga Allah madaukakin sarki ya ce ba innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wannan wutar da kaga tana fitowa daga cikin su ai su ne masu cin dukiyar maraya wannan hadisi shi ma ɗan uwa bai inganta ba fa qala suddi rahimahullahu ta'ala imam suddi ɗaya daga cikin malaman tafsiri Allah ya masa rama yake cewa yuhsharu akil akil malil yatimi zulman yawmal qiyamati za a tashi mai cin dukiyar maraya da zalunci ranar tashin alkiyama walahbun nari ya kharuju min fihi harshen wuta yana fitowa daga bakinsa wa min masami'ihi yana fitowa daga kunnuwansa gurin da yake ji da su kenan wa anfihi harshen wuta wuta tana fitowa daga hancinsa wa ainihi hakanan wuta tana fitowa daga idanuwansa wa kullu man ra'ahu ya'rifu annahu akilu malil yatimi duk wanda ya ganshi zai gane zai fahimci cewa wannan mai cin dukiyar maraya ne da mutum ya ganshi ba bukatar ya ce sai an masa dogon bayani wannan ibn jarir tabari ya fitar da wannan asar din a cikin tafsirinsa qala al ulama'u malamai suka ce fa kullu walla liyatimin idza kana faqiran wanda duk ya jibinci dukiyar maraya idan ya kasance talaka ne shi fa akala min malihi sai ci daga dukiyar marayar bil ma'rufi da kyautatawa ba ta barna ba bi qadri qiyamihi alaihi gwargwadon tsayuwar da yake akan dukiyar gwargwadon kulawarsa da yake akan dukiyar sai ya dauki abin da ba da barna ba ba da almabazaranci ba yayi amfani da shi akan kansa ya ci fi masalihihi cikin abin da yake maslaharsa ne shi mai kula da dukiyar wa tanmiyati malihi da kuma ƙoƙarin a haɓaka ita dukiyar ya kasance ta ci gaba da haɓaka kamar abin da ya shafi kasuwanci ko abin da zai jawo dukiyar ta ci gaba da yawa ba ta tsaya inda take ba fala ba asa alai malam yace to babu laifi akan wannan wa ma zada alal ma'rufi wanda ku ya ƙara akan abin da yake na kyautata wannan kamar yadda na faɗa ina ji wancan satin ne cewa idan naira ɗari biyar zai ishe mutum sai ya ɗauki naira ɗari biyar da hamsin shine ya ƙara akan abin da yake bil ma'rufi iyakacin abin da za a bashi shine ɗari biyar ko dubu ɗaya shi kuma sai ya ɗauki dubu ɗaya da ɗari biyar sai ya ɗauki dubu biyu sai ya ƙara to wannan abin da ya ƙara ɗin malamai suka ce fasuhtun haramun wannan abin da ya ci ɗin ya kasance haramun ne haramun ne a suhatu a shi ma dai haramun ma'anarsa haramun ne liƙaunin Allah ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da cewa man kana ganiyan falyastafif wanda ya kasance mawadaci ne to ya wadatu daga dukiyar maraya ba sai ya taɓa ba wa man kana faƙiran amma wanda ya kasance faƙiri ne ba shi da abin hannu yana kuma kula da dukiyar maraya aikinsa kenan falyakul bil ma'rufi sai ya ci wannan dukiyar amma da kyautatawa wannan a ayar kamar yadda muka sani tana cikin suratul nisa'i mala ya ce fil akli bil ma'rufi arba'atu aqwali game da cin dukiyar maraya da kyautatawa me ake nufi da shi me ake nufi da cin dukiyar maraya da kyautatawa mala ya ce akwai zantuttuka na malamai guda hudu kowa ya faɗi ra'ayinsa bari mu ji su mala ya ce ahaduha na farkonsu annahu al'akzu ala wajihil qardi shine mutum ya ɗauki dukiyar maraya amma da sunan bashi haka wasu malamin suka faɗa mutum ya ɗauki dukiyar maraya ya yi amfani da ita amma bashi da ya samu sai ya dawo da ita ma'ana fa ko da yana kula da dukiyar ko da yana kokarin kasuwanci da dukiyar suka ce babban abin da zai iya da dukiyar sai dai ɗoba shi in yana buƙatar dubu ɗari sai ya ce to na ranci dubu ɗari sai amfani da shi idan ya samu sai da cikin dukiyar sai ya aji haka wasu malaman suka ambata wasani zance na biyu wasu malamai suka ce al'akalu bi qadri al-hajati min ghairi israfin shine mutum mutum ya ci dukiyar gwargwadon bukatarsa ba tare da barna ba eh shine idan mutum talaka ne ba shi da yadda zai yi kuma yana kula da dukiyar to sai ya ga menene gwargwadon wahalar mai irin aikinsa sai ya ɗauki abin da yake shi ne gwargwadon wahalarsa sai ya amfani da shi kada ya barna e kada ya barna abin da zai shiga ƙarƙashin barna ko da ko da naira ɗaya ƙara to Allah maɗaukakin sarki zai tume shi akai kuma ya aikata abin da ba daidai ba asalisu abu na uku malamai suka ce annahu أخذ بقدر إذا عمل لليتيم عملا zai ɗauki gwargwadon abin da idan ya yi wa wannan marayan wani aiki na musamman irin mai aikinsa mai ake biyansa to sai ɗauki wannan gwargwadon arabi wasu malamai suka ce annahu al'akhdhu inda barurati zai ɗauka ne fa kawai idan akwai larurar da ta sa zai ɗauka idan akwai wata larurar da za ta sa ya ɗauka to babu laifi sai ya ɗauka fa in aisara qada'uhu idan ya samu yalwa zai iya biyan abin da ya ɗauka ɗin koda da larura sai ya dawo da shi wa in lam yusir idan kuma babu wadata fa huwa fi hillin to an halatta masa babu laifi wa hadhihi al-aqwalu dhakaraha ibn al-jawzi fi tafsirihi malai ce wannan zanta cika guda hudu babban malam ibn al-jawzi shi ya kawo shi a cikin tafsirin sa zadul masir shi ya kawo wannan maganganun wa fil bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala malai ce hadisi ya zo a cikin bukhari annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ana wa kafilul yatimi ni da mai kula da maraya inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fil jannati a cikin aljanna hakaza kamar haka ne wa ashara bis sababati wal usta wa farraja bainahuma yace kamar haka sai annabi ya haka kamar ɗan yatsan as-sababa shine wannan wal wusta da kuma wannan ɗan tsakiya wa farraja sai annabi ya raba tsakaninsu kamar haka yace duk mai kula da maraya annabi yace kamar haka suke a cikin aljanna da shi da shi me yake nufi da wannan shine annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yana kololuwar gida na benen aljanna wanda daga shi babu wani gida to shi kuma tsakaninsa da annabi babu tazara mai yawa yadda kaga tsakanin wannan dan yatsan da wannan babu tazara mai yawa to shi ma zai kasance tsakaninsa da annabi babu tazara mai yawa kun san akwai wanda suke makotan manzon Allah ko tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi a cikin aljanna Allah ya sa mu daga ciki eh babu abin da ya fi wannan daɗi a ci ga gidanka ga gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaɗan leƙo ka hango katangar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai daɗi wannan eh to mai kula da maraya yana ɗaya daga cikin tagomashi da Allah madaukakin sarki zai masa shine annabi ya ce haka za su kasance a cikin aljanna ba ana nufin mafata da suke ba fa dan akwai wanda zai kasance tare da annabi aljanna babu babu dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gidansa shi shi kadai ne shi sa annabi ce duk lokacin da kai kiran sallah ka nema masa me ka roƙa masa me wasila da fadila sai annabi ya ce manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li abdin min ibadillah ita wasila wani matsayi ne a gidan aljanna baya dacewa ga kowa sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah shi shi kadai gida ne na mutum daya bayan shi kuma babu wani sai annabi ya ce wa arzu an akuna ana ina ma ina fata ni ne to waye in ba shi ba dan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaskantar da kai da tawabu yace ina fata na kasance ni ne sai annabi yace duk lokacin da aka kiran sallah ka roƙa min wasila yace ni kuma an dake min haka ceto na ya wajaba a kanka eh na halatta maka ceto na anji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halat lahu shafa'ati to kaga kasancewar annabi yana gidansa shi shi kadai babu wanda zai tare da shi amma kuma akwai makotaka ko kamar yadda ya tabbata wani sahabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce masa sal yawa annabi hidima yawa annabi hidima annabi ya rasa mai zai masa kawai sai ya ce sal roƙi da abin da kake so abin da annabi yake nufi shine ya roƙi abin duniya ko menene annabi zai bashi sai ya ce as'aluka murafaqataka fil janna shi ba duniya yake so ba ba dinari yake so ba ba azurfa yake so ba ba mota yake so ba gida ba yace ina neman kusanci da kai in kasance ga gidana ga gidanka aljanna ya rasulullah makotaka da kai nake nema aljanna annabi yace babban magana yace to in haka ne ka taimaka min akan kanka da yawan sujjada ka taimaka min akan kanka da yawan sujjada shine malamai suka ce sallan nafila sallan nafila yace an ka taimaka min don ni kuma sai roki Allah madaukakin sarki sai ya baka ashe kaga ana makotaka da annabi ko ba a yi ana yi tunda annabi ya tabbatar da wannan to shine mai kula da maraya insha Allah ta'ala zai kasance makotin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya sa mu daga ciki mala yace wannan hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi hakan Imam Al-Bukhari shi ma ya fitar da shi Al-Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi duk sun fitar da shi hadisi ne ingantacce وفي صحيح مسلم أنه قال أنه, أنه صلى الله عليه وسلم قال هكذا حديث يزو أتكين صحيح مسلم حديث أبو هريرة الله قال ما سيردا النبي إرادة أمن تسأر تبت أغريش كافر اليتيني mai kula da maraya lahu marayan da yake nasa ne mai ake nufi da nasa ne shine makusancinsa an gane ai dan dan uwanka ne misali a ce ɗan ƙaninka ne ɗan wanka ɗan ƙanwanka ɗan wani wanda yake na kusa da kai ne dai akwai dangantaka ta jini tsakaninka da shi shine lahu nasa aw li ghairihi ko mai kula da marayan da yake ba nasa ba shine wanda yake na nesa maybe a layin ku ne kawai a unguwarku makocinka ba ku da alaka ta jini da shi sai ya rasu sai ba ya'ya sai ka tattaro ya'yan nan ka shigo da su jikinka sai ka rinka kula da su shine li ghairihi annabi ya ce ana huwa wa huwa ni da shi ka hatai ni kamar waɗannan guda biyun ne fil jannati a cikin aljanna wa ashara bis sababati wal wusta sai dai ƙara nuni game da hannunsa ko ɗan yatsansa manuniya wal wusta da kuma na tsakiya amma malamai sun yi gyara suka ce in za a yi bayani game da ɗan yatsan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a ce masa as-sabbaba sai dai a ce as-sabbaha an gane in ka ce as-sabbaba mai zagi kenan daga as-sabbu ne as-sabbu ba zagi ba kenan to as-sabbaba mazagi kenan mai zagi saboda idan mutum zai zagi ya yake yi ba ga yake yi ba to sai balarabe ya ce masa mai zagi da shi ake nuni ai zagi amma annabi yana zagi ne sai da tasbihi to sai a ce masa as-sabbaha dan yatsan annabi da ake tasbihi da shi an gane to raka in dan yatsan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare zaka faɗa sai ka ce as-sabbah eh dan yatsan annabi mai mai eh mai tasbihi amma da ni da ke kaga din namu sabbaba ne yawwa tunda da akan taba wani lokaci in rai ya baci Allah kyauta wannan hadisi yan uwa shi ma ingantacce ne ma muslim ya fitar da shi da ibn majah kamar yadda na faɗa daga sahabi abu wurai da Allah ƙara masa yarda mala yace kafaratul yatimi hiya alqiyam bi umurihi abinda ake nufi da kula da maraya shine tsayuwa bi umurihi ga al'amuran shi maraya wasayu fi masalihihi da kuma kaiwa da komowa wajen duk abin da zai gyara rayuwar shi maraya min ta'amihi daga abincin da zai ci a kula wa kiswatihi da tufafin da zai sa wa tanmiyati malihi da ƙoƙarin yawaita dukiyarsa da faɗaɗa ta ta hanyar yin kasuwanci da ita ko sai masa abin da ake gani nan gaba idan aka sayar za a samu alkhairi dukiyar da ya kasance tana mai tana ƙara yawa ba raguwa take ba malati in kana lahu malun idan ya kasance mai dukiyar ne in ka ba shi da dukiya dama sai dai a kula da shi da dukiyar wani wa in kana la mala lahu idan kuma ya kasance ba shi da dukiya malati unfiq alaihi sai a ciyar da shi da dukiyar wanda yake kula da shi din wa kasahu a kuma ya kuma ya yi kokari kuma ya tufatar da shi tufafi malai ta ibtigha a wajihi Allah ta'ala dan kokarin neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala malai ta wa qawluhu fil hadisi fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya faɗa a cikin hadisin da yace lahu aw li ghairihi mai kula da maraya wanda yake nasa ko na waninsa Allah ya ce abinda wannan kalmar take nufi ko wannan jumla take nufi shine ai sawa'un kana al-yatimu duk ɗaya ne kasance shi marayan qarabatan aw ajnabiyan minhu ya kasance makusanci ne a gare shi kusanci na jini ko kuma nisanci ne a gare shi ba shi da wata alaka da shi ta jini malai ce fal qarabatu in aka ce makusanci abinda ake nufi da shi shine mithlu misalin ayyukaffilahu jadduhu kakansa ya kasance shi zai kula da shi au akuhu ko ya kasance dan uwansa shi zai kula da shi au ummuhu ko ya kasance mahaifiyarsa ita za ta kula da shi au ammuhu ko ya kasance baffansa dan uwan mahaifinsa shi zai kula da shi au zawju ummihi ko mijin mahaifiyarsa shi zai kula da shi au khaluhu ko dan uwan mahaifiyarsa shi zai kula da shi aw ghayruhu min aqaribihi ko waninsa daga cikin makusantansa abinda ake nufi da makusantansa kenan ya kasance idan yaron ya mutu an mai da shi gidan kakansa yanzu kaga ba mai kula da shi kenan kakansa ko ko dan uwansa ko mijin babarsa ko wani nasa da makusanci shine abinda ake nufi da na kusa malaiti wal ajnabiyyu man laysa bainahu wa bainahu qaraba al ajnabi kuma shine wanda babu wata alaka ta jini tsakaninsa da shi kawai dai a mutuntaka ne da kuma ganin ya kamata don shi mai samaladin da ake samu idan an kula da maraya bala ce wa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man bamma yatiman minal muslimina wanda duk ya tattaro maraya daga cikin musulmi ya rungume shi ya kula da shi ila ta'amihi zuwa ga abincinsa ya kula da abincin da zai ci wa sharabihi ya kula da ruwan da zai sha ko duk abin da zai sha wanda yake da alaka da sha hatta yughniyahu Allah ta'ala har Allah madaukakin sarki ya wadata shi marayan ya wadatu da shi ya samu gashin kansa shi ma ya iya zuwa ya zauna da kafarsa ko ya tsaya da kafarsa ya kula da kansa yanzu kaga ya fitar karkashin kulawarsa kenan sai annabi ce aujaballahu lahul jannata Allah madaukakin sarki ya wajabta masa samun aljanna illa ay ya'mala dhanban la yughfaru sai dai fa idan ya aikata zunubin da ba a gafarta shi eh wannan kuma shine to wannan hadisi yan uwa shi ma Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Shu'abul Iman Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Sunan nasa daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda malan Nasiruddin Albani sai hadisin bai inganta ba akwai rauni a cikin hadisin wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man masaha ra'asa yatimin wanda duk ya shafi kan maraya la yamsahu illa lillahi bai shafi kan marayan nan ba sai dan Allah kana lahu bi kulli kana lahu bi kulli sha'ratin marrat alaihi yaduhu hasana yace duk gashin da hannunsa ya wuce ta kai yawan gashinsa inda ka ɗora hannunka lokacin da kake shafa duk gashin da hannunka ya wuce ta kai lokacin da ka shafi maraya to za a baka lada ɗaya an fahimta yawwa wa man ahsana ila yatimin wanda ko ya kyautata wa maraya au yatimatin ko ya kyautata wa marainiya mace indahu wacce take a wajensa yace kuntu ana wa huwa haka zafil janna ya ce ni da shi kamar haka muke aljanna ya ƙara maimaita irin wancan yan uwa wannan ruwa ita ma bata inganta ba bata inganta ba imam ahmad ya fitar da ita a cikin musnad nasa haka nan imam tabarani ya fitar da ita a cikin mu'jam al-kabir al-mu'jam al-kabir nasa sanadinta a bai inganta ba kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin wagege littafinsa fatuhul bari to amma ga ruwayar da take bayani game da shafa kan mara ita ta inganta zamu karanta ta yanzu wa qala rajulun li abi darda radiyallahu anhu wani mutum yace da sahabi abu darda Allah kara masa yarda yace ausini yi min wasiya ya abu ya abu darda bi wasiyatin da wata wasiya qala sai sahabi abu darda yace da shi irhamil yatima abinda nake fara maka da shi a matsayin wasiya shine ka ji kan maraya wadnuhu minka ka kusanto da shi zuwa gare ka wa at'imhu min ta'amika ka ciyar da shi daga abincinka yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a atahu rajulun yashtaki qaswata qalbihi ya ce ni da kunne na naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da wani mutum ya zo yake koka masa game da bushewar zuciyarsa wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kawo annabi karar cewa zuciyarsa ta kashe ta bushe eh akwai matsala a cikin zuciyarsa mai annabi ya ce masa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da shi in aratta ayi yalina kalbuka idan kana so zuciyarka ta laushi ta taushi ba irin zuciyar yahudawa ba da Allah ce sun makasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa fa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah Allah ya zargi Yahudawa ya ce sannan zukatanku suka ƙeƙashe suka bushe suka taurare kaga zuciyar mutum babu abin da yake lankwasa ta tir da irin wannan zuciyar eh tir da irin wannan zuciyar kaga an ambaci Allah duk abin da ya kamata ya sa mutum kuka ga mutum koge zobe ba eh koge zobe ba babu abin da ya same shi Allah madaukakin sarki baya san irin wannan zuciyar baya san irin wannan zuciyar Allah ya zarge Yahudawa ya ce zuciyarsu haka take sannan zuciyarku ta ƙeƙashe ta kasance kamar dutse Allah maɗaukakin sarki ce kai tafi dutse ma ƙeƙashewa Allah ce dan daga cikin duwatsu wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru min al-anhar akwai dutsen da yake tsatsagewa ka game yana furzar da ruwa ba haka bane dutse ne amma sai ga duk wanda ya taba zuwa inda duwatsu yake zai ga abin mamaki wallahi zaka ga dutse ne iya dutse amma wallahi ruwa ne yake fita daga ciki e duk wanda ya taba zuwa inda duwatsu suke zai gani to ta yana wannan ruwan ke fita min indin layi ba haka ba ne daga Allah maɗaukakin sarki to kaga wannan tsagewar da dutse yake ruwa ya rinka fitowa tsoron Allah ne wa inna min alhijarati lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma daga cikin duwatsu akwai wanda yake tsatsagewa ruwa ya rinka fitowa ya ce wa inna min hala ma ya habitu daga cikin duwatsu akwai wanda yake gangarowa ya murgino daga inda yake min khashiyati la saboda tsoron Allah yan uwa kun ji dutse ma yana tsoron Allah dutse yana tsoron Allah to kada Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da zuciya ke kasasha irin ta Yahudu saboda ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa in aratta ayyali na qalbuka idan kana so zuciyarka ta laushi fadul yatima minka ka kusanto da maraya kusa da kai eh ka rinka zama da maraya kana kusanto da shi kusa da kai kana taimaka masa sai ya ce wamsa wamsah ra'asahu wamsah ra'asahu ka rinka shafar kansa eh ka rinka shafar kan maraya wa at'imhu min ta'amika annabi yace ka rinka ciyar da shi daga abincinka fa inna zalika wannan abin da zaka yi game da maraya yalinu qalbuka zuciyarka za ta taushi wa taqduru ala hajatika zaka samu dama da iko akan dukkanin bukatunka yan uwan fahimta karkashin wannan gaba ta karshe wa taqdiru ala hajatika zaka samu dama akan dukkanin bukatunka a cikin mana uwa waye ba shi da bukatu kaɗan ko da yawa da yawa ba wanda ba shi da bukatu to bahaushe na cewa ga da magani a gonar yaro annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya maka ɗaya daga cikin hanyoyin da zaka bukatun ka su biya jawo maraya kusa da kai sa masa farin ciki wallahi zaka ga abin mamaki eh ka gwada ka gani jawo maraya kusa da kai ka sa shi farin ciki irin abin da galibi muka rasa kenan irin abin da galibi ba ma yi kenan a cikinmu akwai marayu da yawa da yawa akwai unguwar da in ka shiga gidajen da za ka irga iyayen gidan ba su da yawa ba haka ba ne duk an mutu kuma kowane gida wani gidan 'ya'ya takwas wani goma wani sha biyar wani haka wani talatin idan ka tambaya ka ce a unguwar wanne irin tanadi aka yi waɗannan marayun babu kowanne maraya shi ya san yadda yake je ya fafutuka ya samu abin da zai ci ko kuma uwar marayu ita ta san yadda take yi ta ya fafutuka ta samu abin da ya ta ci lallai uwa wannan akwai kuskure a ciki akwai kuskure lallai ne marayu barin a jawo su cikin alal kalla alal kalla ko dan ma ka samu damar Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatarka sannan abu na bi marayun nan galibi idan aka kyale su sukan zamto barazana kuma ga mutanen unguwar gaba daya wannan ya faru da yawa yaro ya taso a unguwa babansa ya mutu mutanen unguwa kowa ya banza da shi kowa ba ruwansa da shi kamar yadda nake sha faɗa yaro zai ga an fito da wannan a cikin mota an kai shi makaranta wancan ma an kai shi makaranta shi ba wanda yake kula da shi shi ba za a iya kai shi makaranta ba babarsa ce babarsa kuma kafin ya ya fito ma ta ga masa cewa wallahi ko abincin da zamu ci bamu da shi yanzu ya fito ya zauna ne kawai yana kallo ko zai jona ya ce wani zo in baka naira goma ka san mutum ba shi da shi akwai sa rai ko sallama kai masa ya ce sai ya dauka wani abin zaka bashi ba haka bane ko sallama kai masa kai masa magana ka ce wani ya na ganka anan sai ya dauka wani abin zaka bashi saboda ba shi da shi to ya fito ya zauna rana har ta zo inda take ya ta dake ya tashi ya koma gida ba wanda ya kula shi daya biyu uku zuciyarsa ta fara kekashewa yanzu ya fara ganin cewa babu wanda ke jin tausayin sa saboda ka shi ma ya tsana kowa saboda ka duk lokacin da wani mugu kuma ya zo ya jawo shi zai bi shi ko ba zai bi shi ba zai bi shi da gudu idan kuma ya bi shi ya je zama abin da ya zama a cikin harkar rashin kirki idan ya dawo kuma ta kanku zai fara wallahi ta kanku zai fara eh kuma a cikin unguwar akwai wanda zai ga masa magana ya ji babu babu to lallai ne lallai ne wannan abu ne da yake kusan wajibi yan uwa duk unguwanni ya kamata a ce dattawan unguwa wanda suka rage su rinka kafa kwamiti na kula da marayu wannan abin zai yi kyau kwarai da gaske kowace unguwa a samu dattawa ka samu mutum biyu ko mutum uku ku fara wanda ka san suna da kishi kuma suna son taimakawa duk wanda kaga yana da matsala ku bashi kada ku kirawo shi dan zai zo lalata muku abin ne eh kun san akwai wanda su in banda kananan maganganu ba abin da suka iya shi bai yi ba bai kirkiro ba amma idan aka fara aka kira shi wallahi sai lalata abu eh sai ya ji wancan ya ce wani wai dan kuɗin da aka fara tara waya ake da su ne ka gani sai ake da su ne sai ya lalata abin samu wanda kake gani suna da jildin abin suna da kishin abin ku sami yara guda biyar kawai wanda za ku iya ku fara da abin da za ku iya yi mafi karanci shine ku ga suna zuwa makarantar boko ba sa zuwa kuɗin dinka musu nufin ku da su makarantar boko suna zuwa islamiyya ba sa zuwa kuɗin dinka musu nufin ku da su makarantar islamiyya ku ɗauki nan biya musu kuɗin makaranta ku rinka lura tun da ku manya ne za ku je ku samu babarsu da take cikin gidan ku ce za mu mai da su makaranta tana ganin mutuncin ku a matsayin ku na da ta unguwa ba za ta ki ba za ta yi muku godiya ku rinka bibiya ku ga yana zuwa makaranta ko baya ko baya zuwa wannan yaron dan Allah ya za a ku kira shi ku ya masa magana ya ce ba zai da ku ba zai kasance kuna da control a unguwa kuna da dattantakar da duk wanda kuke magana zai saurare ku Allah abin da ya kamata kenan na'am malam umar ce a hada da abinci abin da sana kawo wannan abin da sana kawo wannan wai kowanne mutane su dauki abin da za su iya shi abinci kaga abu ne na kullun kullun ba ka bane yana da wahala lokaci zuwa lokaci idan mutum ya dan bushi iska abin da kake da shi a dan siya a kai abu ne mai kyau ko a bata jari alhamdulillah akwai sana'ar da wallahi irin waɗannan iyayen mara in ka ɗauki naira dubu ishirin ka bata ƙaton jari ka bata Allah ƙaton jari ka bata kuma za ta riƙe kanta da shi mata ba sa raina abin da shafi sana'a za ku ga ƴan awaran nan da suke yi ɗan abincin siyarwa haka wallahi da wannan abin za ga suna yi su biya ƴan su kuɗin makaranta su ɗan yi anko ɗin su na biki su ɗan yi kaza duk su kawar da buƙatun gaban su da wannan abin da ka gani yanzu dan Allah tsakaninmu da Allah a nan wajen a nan a cikinmu mutane nawa ne za su iya ba mata guda goma naira dubu goma goma amsa ba sai an faɗa ba suna da yawa a nan cikin masallacin nan akwai wanda za su iya ɗaukar naira dubu goma goma su ba mata goma nawa ne dubu goma goma sau goma dubu ɗari dubu ɗari ta kai ta tefa nan wani gidan ne ba tsakani da Allah wannan dubu goma wannan dubu goma in ka ba ta wallahi jari ne wata dubu biyu in ka bata wallahi sujjada ce kawai ba ta maka ba kun bata kun tsaya akan yayanta kun mata abin da ya kamata kun fita a wajen Allah madaukakin sarki ga ladan kula da maraya ga tsaro da kuka kawo unguwarku ga mutunci da kima da za ku ƙara yi a wajen iyayen unguwar da matan unguwar amma sai yarinya ta zuwa a cikin unguwa ko yaro zuwa a cikin unguwa sai ya gama lalacewa sai ta gama lalacewa sannan sai da ta wasu sai su taru kuma sai yarinyar tana tara mana mazaje ba za mu yadda ba yaron yana sai da kayan maye ba za mu yadda ba sai zauna ce ga sai yaro ya fito ce ga munafikin da zai masa magana saboda duk ko a wajensa menene duk munafikai ne a wajensa ku saboda ba ku taimaka masa ba ba ku taimaka masa ba a Hausawa a Hausawa akwai akwai wani zama da muka yi da wani rikakken mai sai da kwaya babba ne yana ɗaya daga cikin manyan diloli masu sai da ƙwaya a hausawa eh yadda yake ba mu labari har alegas ma yara ne da shi ba a kano ba kaɗai har alegas yara ne da shi da muke so ake bar abin saboda irinsu in suka bari za ku samu hatta labarai ma a wajensu da yawa wallahi abin da ke cewa shi ne akwai lokacin da mahaifiyarsa babansa ya mutu mahaifiyarsa tana kuka ba ta da abin da za ta bashi ya ci kuma babu wanda ya taimaka masa mahaifiyarsa tana kuka ba ta san abin da za ta bashi ya ci ba ko gidan haya ne ko menene za a kore su daga gidan haya na dan manta labarin da yake ba mu yace tun daga lokacin yace shi kuma ko menene zai iya taimaka mahaifiyarsa ce ko menene zai iya taimaka mahaifiyarsa yanzu ya kai jallin da ya kai jallin da wallahi ina gaya maka in ka turo 'yan sanda za su zo su kama shi kafin ya zo kafin 'yan sanda su zo wallahi ya samu labari kafin 'yan sanda su zo wallahi ya samu labarin za ka zo zai ba wajen yara ne da shi sosai da sosai sosai lokacin da za a yi zaman wato ncid aka rinka turawa wajen a zo a gani sai wannan su zo su uku su dan duba sai a yi waya eh a yi wajen da ya haka dai gashi nan ba komai ana ta waya da shi wallahi ko bai zo ba sai da aka tabbatar masa gurin kiliya ne zo ina gaya muku wannan ina gaya muku wannan har da ne muke ake zaman da shi kun ga yayi karfin da yazo wallahi ba kai saka hana shi ba yanzu kira shi ake ana lallamin sa ana cewa ya daina shi kuma zai samu ku sharɗai ce sai an yi kaza sai an yi kaza tun farko inda an kirawo shi lokacin da yake kan maraicin nan an mai da shi makaranta an kula da shi dan Allah haka za ta faru ya kamata mu lura da irin wannan abubuwan yan uwa mun yi sakaci da su tsakani da Allah society din malam Bahaushe da wallahi ba haka yake ba ba haka yake ba yara suna tasowa unguwa ba su san wani ba shine baban su ba zaman unguwa ne kawai yaro zai taso amma bai san wani ba shine baban su ba dan da sallah mai wannan gidan zai hada da ƴaƴan nan gidan da ƴaƴan duk ya musu dinki dan Allah yan uwa ba haka bane duk ya dinka musu kayan da sa da sallah su fita da shi da ƴaƴansa duk ɗaya ne suna ji tare suke mutum ɗaya lokacin kaciya zai tattara yaran unguwa duk aje a musu kaciya shi zai biya yaro zai yi laifi a unguwa ba bai sami ya kira su dukkanin sai zane su uban wancan yaron da aka daka kuma ya zo ya godiya ce na gode Allah ya saka da alkhairi dan Allah an samu an samu saniti a wancan lokacin ko ba a samu ba amma yanzu fa Allah ya kiyaye amma da yan uwa akwai bukatar gaskiya mu tashi mu gyara eh ni ina ba da shawara musamman da manya saboda su shekaru suna da tasiri gaskiya eh shekaru suna da tasiri gaskiya idan Allah ba mutum shekaru Allah ya maka wata baiwa ta musamman maganganun da za a daɗe ana idan ka zo kai magana sai ga kowa ya saurare ka saboda ka an ka ce wani fito wani fito ina so yaran da ba sa zuwa makaranta ga su kullum suna zaune a waje guda me yasa ba sa zuwa zo mu je mu yi da su makaranta shikenan an gama idan kuka dora kun bawa yan baya insha Allah ta'ala ya zo a ci gaba da yi kuma ko kuna kabarin ku wannan aikin da ake wallahi za a ci gaba da ba ku lada akan sa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce mimma haka an ba'd salafi qala daga cikin abin da yake hikaitowa daga wani daga cikin magabata yace kuntu fi bidayati amri mukibban ala al-ma'asi yake bada labarin sai yace ni na kasance a farkon al'amari na mutum ne da na kifa akan saban Allah madaukakin sarki wa shurbil khamri da shaye-shayen giya fa zafartu yawman bi sabiyin yace wata rana kawai sai naga wani karamin yaro yatimin wanda yake maraya yatimin wanda yake maraya faqirin kuma talaka yace fa akhadtuhu kawai a lokacin kuma sai Allah ya jefa masa tausayin wannan yaron a cikin zuciyarsa yace sai na sai na dauki wannan yaron wa ahsantu ilaihi naje na kyautata masa wa ta'amtuhu na ciyar da shi wa kasautuhu na tufatar da shi na sa mai tufafi wa adkhaltuhu alhammama wa azaltu sha'afahu yace na shigar da shi ban daki duk wannan kirti da kazanta da rashin tsafta da ke jikinsa duk na wanke masa shi yace wa akramtuhu na karrama shi na mai da shi mutum sosai kama yakrimu ar-rajul waladahu kama yadda ka san mutum zai wa ɗansa na cikinsa yace bal aksara yace bar ma abin da ne masa wannan ko ɗanka na cikin ka ba lalle kai masa irin abin da ne masa ba yace fa bitu lailatan wata rana na kwanta ina bacci ba'ada ba'ada zalika bayan nayi wannan abin fara'aitu fil fil naumi kawai sai na gani a cikin bacci annal qiyamata qamat al qiyamata tashi wadi'itu ila al hisab an kira ni an ce in zo in zo a min hisabi wa umira bi bayan an hisabin kawai yace sai ga an yi umarni da shi ilan nari yace aka ce a wuta da shi li su'i ma kuntu alaihi fil min al ma'asi saboda mummunan abin da na kasance a kansa na saban Allah madaukakin sarki kawai aka ce a wuta da shi direct yace fasahabtani az-zabaniyatu kawai sai zabaniyawa mala'ikun Allah yace suka fara jana ki za a yi wuta da shi liyumbu bi ila nar dan su zarce da ni zuwa wutar jahannama wa ana bayna aidihim yace ina hannunsu suna jana za su kai shuta haqirun zalilun halin kasancewar sa kaskantacce wulakantacce yajruni sahban ila nar suna jan sa kasa ki za su kai shutar jahannama wa idza bi zalika al yatimu qad i'tarabani bi tariqi kawai sai ga wannan marayan da na kyautatawa kawai sai gashi ya zo ya tara hanya ya zo ya sha gaban mala'iku ya ce ya ganshi a cikin mafarkin wa ƙala ya ce da mala'ikun hallu anhu ya mala'ikata rabbi ku ƙyale shi ya ku mala'ikun ubangiji na hatta ashfa'a lahu ila rabbi har in je in nemi cetonsa a wajen Allah maɗaukakin sarki in je wajen ubangiji na in nemi cetonsa ku banni fa innahu qad ahsana ilayya wa akramani wannan mutum ba zan manta da shi ba ya kyautata mun kuma ya karrama ni ya mutunta ni fa qalat al malaikatu sai mala'iku suka ce da shi inna lam nu'mar bi zalika ai mu ba umarce mu da haka ba ba a ce mu kyale maka shi ba wa idhan nida'u min qibalillahi ta'ala kawai sai ga kira daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙuli yana cewa khallu anhu ku ƙyale masa shi faƙad wa haftu lahu ma kana minhu bi shafa'atil yatimi wa ihsanihi ilayhi yace na bashi kyautar abinda shi maran yake so a masa na ceto na bashi shi saboda ceton da wannan maraya ya nema masa da kuma kyautatawa da yawa maraya na bashi ceton sa ku ƙyale shi ƙala ya ce yana ana zuwa na mafarkin nasa ya ce fasta yi ƙarfi kawai sai na farka ce kawai sai ya farka e kaga ya ga mafarki kuwa ya ce wa tubta ilin layi azza wa jalla ya ce yana farka kawai sai je kuma sai tuba e kawai sai je tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bazaltu juhudi na je na yi ta ƙoƙari ya ta ƙoƙari fi isalin rahmati ilil aitam wajen isar da jin kai zuwa ga marayu kaga ya samu abin yi kenan ko yawwa saboda haka tun da ya ga maraya zai hana a kai shi wuta ya ce to alhamdulillah ai ya ga abin da zai katange shi tsakanin sau da wuta kawai da ya je kawai sai ya bude gidan marayu misali ka ce ya bude gidan marayu saboda haka duk inda maraya yake ina a kawo shi ya taimaka masa ya kula da shi ya masa abu kaza ya koma kawai wannan shine ɗabi'arsa yace wali ولهذا قال انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم shi sa Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda hadamin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace khairul buyuti fihi yatimun yuhsanu ilayhi mafi alkhairin gida a cikin gidaje gaba daya shine gidan da yake akwai maraya amma ana kyautata wannan marayan Anas dan Malik yace to babu gida mafi alkhairi kamar wannan gidan wa sharrul buyuti mafi sharrin gidaje baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi shine gidan da a cikinsa akwai maraya amma ana munana maraya ana kuntata masa wa ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala mafi soyuwar bayan Allah madaukakin sarki a wajen Allah subhanahu wata'ala man istana'a sana'an ila yatimin aw armilati shine wanda ya aikata wani kyakkyawan abu dan ya kyautata wa maraya ko kuma ya kyautatawa al'armila ita ce matar da aka mutu aka batta e da hausa mai ake ce mata war marayu ba dai ba zawara ba ko don ba zawara yana nufin wata aka saka kenan ko ita ma dai ba zawara ce amma ita mutuwa aka aka batta ita ce al'armilatu ita ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadaitar wajen kula da su ‘yan uwa dan Allah dan Allah ina haɗa mu da Allah wanda yake da iko mu yi ƙoƙari mu rinka ɗaukar nauyin irin waɗannan mataye wallahi suna cikin bala'i wallahi suna cikin bala'i idan abin bai zo kanka ba ko baka samu labari ba ba za ka sani ba amma ka ga mace abatta abatta da marayu ita ta san halin da take ciki saboda galibi irin waɗannan yanzu me kake tsammani mace da 'ya'ya biyu uku hudu biyar a tashi da safe me za a ci waye zai je ya nemo ba sani ba kaga su za su fito lokacin su je su aikatau wasu su wankau wasu su wanke ka ga mace matar matar babban mace da 'ya'yanta amma tattaro kayan ake aka mata ta wanki a gida naira biyar biyar naira uku uku haka ake ba su wallahi in naira uku uku naira biyar biyar macen da ya kamata a ce tana gida tana hutawa mata yar hutu ce mace yar jin daɗi ce yar hutu ce awa mayu na sha'o fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin haka Allah madaukakin sarki ya faɗa amma mace tana ta wanki tana ta wanki diddan ta ciyar da waɗannan marayun da suke kusa da ita yanzu kai kake tsammani ka sa farin ciki a zuciyar wannan matar da 'ya'yanta wallahi ba sai ka ce Allah ya taimake ka ba Allah zai kama ɗauki ta inda baka zato baka tsammani yan uwa duk mutumin da yake da hali ya binciki irin waɗannan ya taimaka musu taimakon da suke bukata ba wani taimako ne mai yawa cancan ba Allah ko da kai ba mai kuɗi bane zaka iya yin abin da zaka yi ku haɗa kai da abokinka da abokinka ku uku ku hudu ku yi abin da za ku ko da guda ɗaya ce ku yi mata wancan ma sa su su hudu su yi guda ɗaya a haka sai ga iya ungo ku kun rage yawan iyayen marayu da suke cikin wani hali sai Allah madaukakin sarki saboda wannan aikin da kuke ga yana saukar da rahama wallahi da arziki a wannan unguwar taku Allah ba mu ikon yi yan uwa a wannan asar na Anas Malik insha Allah ta'ala akan sa zamu dakata saboda lokacin sallah ya riga ya sawo kai Allah iyakaci insha Allah ta'ala kamar mu tada sallah kamar a kiran sallah akwai dan tsokaci da nake so na yi mana wanda ranar alhamis da ta gabata a karatun na riyadu sali na dan fara magana a kai shi ne magana a kan mu na palestine ko irin halin da ake ciki yanzu na kisa da ake musu na kiyashi da ruguje gidajensu da lalata duk wani abu mai amfani a ƙasar da mugunta baƙa ma kuma muguntar ta hanyar hana isar da duk wani abu mai amfani ya shiga zuwa gare su da ruwa da wuta da magani da taimako ta ko'ina an hana duk wata boda da za a iya shiga ta can ko ta misira ko ta labnun ko ta duk wata ƙasa da take da boda da a wannan wajen na gaza an hana ta shiga to kamar yadda na faɗa wancan satin lallai muna suna buƙatar a yi musu addu'a sosai Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu ɗauki ba abin da na faɗa a wancan satin zan maimaita ba ko a wancan karatun namu zan maimaita ba abin da nake so in kai mu zuwa gare shi shine akwai wata magana da ta ja hankali na sai na ga ya kamata in ce wani abu a kanta saboda za ta iya ruɗa wasu daga ciki akwai ɗaya daga cikin malamai masu da'awa wanda maganganunsa suna yawan kewayawa a social media kuma mutane da yawa suna gani da yake bayani akan cewa ba zai wa falasɗina addu'a baya goyon bayansu ya ce da isra'ilawa da falisdawa da azalimai ne ya ce azalimai ne suke fada da azalimai ya ce wai galibin su yan shi'a ne da yan bida'a suna aske gemu suna sakin wando suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza to wannan maganar a magana ce mai nauyi kwarai da gaske ya alala kalla mutanen da aka zo a gidansu a gidansu yan uwa mu sani cewa ko arne ne wallahi ko arne ne aka zo aka yi masa haka a gidansa ya halatta ka tausaya masa Allah ya halatta ka tausaya masa in kana da yancin da za ka iya kwatan masa yancin ka kwatan masa ko arne ne aka yi masa abin da aka falastinawa yanzu bari ba ku misali unguwan nan ta tudun maliki haka ana shigowa da lasifika ta sanarwa kamar yadda ka san san kira ana faɗa cewa an ba da awa 24 ko awa kaza kowa ya kwashe kayan sai bar unguwar wallahi abin da suke musu kenan za a shigo kawai yahudawa su shigo su ce sun ba da awa 24 kowa ya kwashe abin da yake da shi wizin wannan 24 hours din idan lokacin ya cika za ku ga su da tankokin yaƙi da irin bulldozers din za zo kawai sai da ka ji kana cikin idan an fara ruguje shi duk wanda ya ce zai fito ya fito na fito za ai sai da za ku rinka gani a waya ana kama kananan yara kaga an burɗe hannun yaro an sa masa ankwa an kawo mace ana dukanta irin waɗannan galibi irin waɗannan wanda suke fitowa su ɗan yi mukawama za a tattara su ne a kama su a kai su kuma a kai su prison a Isra'ila a ajiye su ya za a yi da su ya za a yi da su babu wanda ya sani Allah ne kaɗai san irin azabar da ake gana musu su zo su ruguje duk inda suka ga dama su zo kuma a rabawa Yahudawa gurin ta zama unguwar Yahudawa su waɗannan da aka tasa a wajen ina za su je ina su je shikenan su je su mutu kawai yanzu dan Allah mutumin da ake haka ƴan uwa bai kamata ka tausaya masa ba tsakani da Allah ko arne ne ka kaddara arne da arne ne suke faɗa ake wani haka tsakani da Allah bai kamata ka tausaya ba ballantana ballantana musulmi ƴan uwanka ballantana musulmi ƴan uwanka wanda ya fara kafa kungiyar Hamas Ahmad Yasin kowa ya san shi cikakken ahlus sunna ne kowa ya san shi cikakken ahlus sunna ne uwa abinda nake so mana ishara zuwa gare shi akwai hadisi da imamu turmuzi ya fitar imamu nasa'i ya fitar da shi farkon suratul rum Allah madaukakin sarki ce alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna sai ce mai fi bi isnin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah Allah madaukakin sarki ya ce ghulibatir rum rumawa an samu galaba a kansu an ci su da yaƙi so suka ci su da yaƙi su ne farisa so ya farisa dauloli ne guda biyu a wancan lokaci yanzu kamar ka ce amerika ne da china wanda dai a yanzu ina ji ba mu da masu ƙarfin su ko ba mu da to haka suke a wancan lokaci haka suke sai Allah madaukakin sarki ce an samu galaba a karum an yi yakin ne bayan aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da lokaci kaɗan lokacin ana ahadul makki zaman garin makka aka yi wannan yakin sai Allah madaukakin sarki ce غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سوما روماوا bayan farisa sun samu nasara akan su Allah ya ce tabbas hakika za su dawo kuma su samu nasara akan farisa Allah ya tabbatar amma sai ce me fi bi isinina a cikin wasu 'yan shekaru in aka ce albibu a larabci yana farawa ne daga uku zuwa goma to abin da ya faru shine musulmai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadda shi da sabansa gaba daya su suna goyon bayan rum ku fahimta suna goyon bayan rum rum a lokacin menene kiristoci ne yan uwan fahimta annabi yana goyon bayan wa kiristoci rumawa da shi da sabansa gaba daya su ko mutanen makka mushrikan makka suna goyon bayan farisawa saboda da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da rumawa sun yi tarayya akan addinin da aka saukar daga sama an gane shi sa suke goyon bayansu su kuma farisa da ƙuraishawan maka mashirkan maka sun yi tarayya a kan me shi ne shirka ‘yan wa kun fahimci abin annabi da sabansu suna goyon bayan wa kiristoci kiristoci a lokacin da wannan ayat ta sauka sabai suke ta murna sai na abubakar siddiq allah ya kara masa yarda fita yi garin madina yana ta mai wannan ayar alif lam mim ghulibatir rum fi adna al ardi hum min ba'di ghalabihim haka ya rinka yi sai wani mushrike ya same shi yace sahibun ku yana riya cewa wai rum za su samu nasara akan faris nan da lokaci yace tabbas hakika wallahi sai sun samu nasara akan su yace to musa tata a lokacin ba haramta tata ba sai da bakar yace na yadda musa aka sanya abin da za a sa mai yawa sai ce to mu zaɓi lokaci tsakanin ni da kai mu zaɓo su shekaru a tsakiya mu ce nan da shekara kaza idan lokacin ya zo rumawa suka samu nasara akan farisa na sayyidina abubakar kenan idan kuma lokacin ya zo ba a samu komai ba shi wancan mashirki shi zai karbe to sai suka sa shekara biyar wata raya kuma suka sa shekara shida to sai shekara biyar ko shidan nan ta zo ta wuce babu abin da ya faru matafiya da karafka suna zuwa su wuce su ba da labarin abin da ke faruwa ba su ba da labarin yaƙi ba ya afku ba balle wasu su galaba akan wasu in kuma fahimci wannan da kyau sai sai dan abubakar ya je gawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin hankalinsa a tashe ba wai kuɗin da aka cinye nasa bane yake jin shi a'a suna gani kamar Allah madaukakin sarki ya faɗa wa bai tabbata ba sai annabi ya tambaye shi ya ce bi in aka ce bi me ake nufi sai ce daga uku zuwa goma ya ce to ake ne kai gaggawa ai da ka ce daga uku zuwa goma shekara mai zagawa a shekara ta bakwai sai aka yaƙi tsakanin faris da rum sai rumawa suka samu nasara musulmai suka rinka jin daɗi suna kabbara yan uwa mai darasi a cikin wannan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sahabbai suna murna mushrikai sun samu me sun samu nasara saboda sun yi tarayya akan addini ɗaya yanzu da ni da kai dan mun yi nasara dan mun yi murna kuma yi fatan samun nasarar falastin tsakani da Allah sai a ce kagoyi bayan 'yan shi'a don Allah yanzu wannan ya kamata ni ina kallo wannan gama garin mutum ma wallahi bai kamata ya faɗa haka ba ballantana malamin addini malamin addini ma kuma da ya kai martabar dakta dakta a karatu maganganu marasa daɗi falastina wannan su ma azzalimai ne azzalinci mai suka yi 'yan shi'a ne da 'yan bida'a a cikinsu yanzu ko ko ɗan shi'a ko ɗan shi'a da muke bambancin addini da shi amma abinda turawa suke kallonsa da arna a matsayin musulmi suke kallonsa shi sa yanzu idan abu ya tunkaro mu gaba daya wallahi ba rusu da wannan shi a duk za su tattara musu dike mu gaba daya yanzu yakin da America take da sauransu me yasa America me yasa America ta yaki take ba ta shirye Iran ne saboda daukar suke musulmi ne ba haka bane yanzu a cikin kasashen musulmi duka a duniya wacce kasa ce ta fi taimakawa ita suka fi taimakawa Palestine din Iran ce Iran ce su suke sai musu da makamai fa su suke gogar da sojojinsu wannan duk dabarun yakin da suke daga ƙasar Iran suke samu dan sun yi wani shi kenan sun zama in shi'a kenan kai ƙasar ta ta musulmi mai taimusu ba wuce ya cewa idan mutum ya faɗa ruwa an ka miƙa masa takobi sai yi ne dan Allah mutumin da ake masa irin wannan zaluncin ka ƙi ka taimake shi ka noƙe wani kuma zai taimake shi ka ce arni ne wani irin abu ne wannan tsakani da Allah bai kamata a ce wannan magana ta fito daga bakin malami ba wallahi bai kamata ba bi kulli ihtiram bai kamata a ce wannan magana ta fito daga bakin malami ba alal kalla mutane ka basu ka basu su ji da abin da yake damun su idan ba za ka ce Allah ya taimake su bai shiru amma ka fito ka ce wai zalimai ne su mutanen da ake kashe su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya tsaya ya faɗa saboda kare dukiyarsa a kashe shi shahada ka tsaya ba kawai ka yi mukawama man kutila duna malihi fa huwa mai shahidun man kutila duna irdihi fa huwa mai shahidun ba haka annabi ta jerowa saboda Allah ko saboda ne baka taimaka musu ba na kawo wacin kissa ne yan uwa dan ku fahimci cewa ku ci gaba da goyawa Palestine baya ku ci gaba da yi musu addu'a musulmi ne kuma wallahi kun ji ne muka rantsuwa wallahi Palestine ba in shi'a bane wallahi filistin ba yan shi'a bane kamar yadda kasar sauran kasashe ne na duniya yanzu najeriya akwai yan shi'a ko babu yanzu wani kawai zai ce maka yan najeriya yan shi'a ne dan allah za ka yadda bai zalunce ka ba to kamar haka ne ina ne ba a samun tsalla tsalla masaki da shi'a da sauransu a duniya babu ina ne ba a samun masu tsalla tsalla da irin ta yan bid'a ta tasawuf da sauransu ina ne babu to su dan an samu kawai sai a musu kudin gora a ce dukkaninsu su ne saboda allah saboda allah kuma in ma ka bar shi in ma in shi'a ne da ta yanzu kowace irin shi'anci ce take kafarta mutum in dai mutum ya san tari ya san me shi'a ai ba kowace shi'anci ce take fitar da mutum daga musulunci ba ka je karanta littafin talbisu iblis na ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi ya karkasa shi'a kusan kashi kashi kashi da yawa akwai shi'ar da ba kafirci bace yanzu akwai shi'ar da su kawai suna goyon bayan sayyidina ali ne sun fifita sayyidina ali akan sayyidina abubakar siddiq da sayyidina umar amma sun yarda cewa mutanen kirki ne zo waɗannan arna ne sai da ka ce musu kai masu sabo ne shi'a waɗanda ake kallon su a matsayin kafirai su ne shi'a rafida haka na yanzu sufaye yanzu sufaye don Allah dukkanin su arna ne ba arna bane waɗanda suke cewa komai Allah ne wannan arna ne duk dan duk dan tijjaniya ko dan kadiriya da zai ce komai Allah ne wannan arna ne haka ne ko ba ka bane amma mutumin da yake sufancinsa kawai yana gani hanya ce da ta kusan sashi zuwa ga Allah madaukakin sarki sai dai ka ce ya sauɗe hanya amma ba musulmi bane to yanzu wannan kaga abiya ta san masa ba ka taimaka masa ba yan uwa arna arna abinda Allah madaukakin sarki ce la yanhaakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum me wa tuqsitu ilaihim kare musulmi dan uwanka saboda Allah Allah ya samu dace yan uwa yan uwa a ci gaba da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu ɗauki Allah maɗaukakin sarki ya ɗora su akan maƙiyansu waɗannan Yahudawa abu na ƙarshe da nake so na na rufe da shi shine lallai ya kamata mu ƙara dagewa da addu'a saboda muna magana akan Isra'ila sun mamaye a Palestine yanzu kuma ga wata Isra'ila ya ta shigo Najeriya eh ta hanyar ta hanyar ɗaya daga cikin mafiya ƙin jinin addinin musulunci a Najeriya shine wancan gwamnan Rivers wike eh Nelson Wike wanda aka dauki wanda aka dauki makogarin arewacin Najeriya aka bashi ita ce Abuja aka ce shi zai kula da ita yanzu ɗaya daga cikin abin da yake shirya zai je kawo zai je kawo Isra'ila Abuja su zo su rinka gadin za su rinka gadin Abuja da security din su Isra'ila kuna da labari ai ko yanzu kai kana ganin wannan alkhairi ne arewa Yahudawa za su shigo Abuja yahudawa su shigo abuja to gaskiya tsakani da allah tsakani da allah wannan na nuna mana gaskiya ba mu zaɓe na garba duk abin da yake da rashin mutuncin da yake abuja ba wanda ba wanda ba wanda ya tanka masa shugaban kasa bai kira shi ya taka masa birki ba ba abin da aka ce masa yana yin abin yana cin karansa ma babbaka kawai daga lokacin da aka kafa daga lokacin da aka kafa mulkin demokradiyya ya dawo nan tunani zuwa yanzu ban sani ba ban sani ba ko ni ne bana bibiya da Allah an taba bawa an taba bawa wani arne irin wannan ministan Abuja an taba bayarwa eh idan ma an bayar din zaka ga ba irin wannan bane ba irin wannan bane wato a fahimta a fahimci wani ba akwai arnan da yake arne ne amma baka da matsala da shi baka da matsala da shi amma kana ji iri-iri abin nan wiki ya fito ya ce ya yi da kilayen jarasa a matsayin mai ya ce ba ba ruwansa ba jihar musulmi ba ce mutumin da ya irin wannan abin ka ɗauko shi ka bashi ministan abuja an yaba wana ba a ƙasa mutanen arewa ya kamata mu dage da addu'a tsakani da Allah eh muni sai in ta mamaki abubuwa sai ta faru sai ga wasu abubuwan dabba mu sani ba barin ka bi yan uwa ya kamata mu rinka bibiyar abubuwan da duniya take ciki gaskiya in ba ka ba gaskiya abu zai zo cinye mana gida gaskiya barin ka yin abubuwa ido a buɗe Allah madaukakin sarki mana maganin su duk makircin da za su shirya kada Allah madaukakin sarki ya ba su nasara Allah subhanahu wata'ala ya ba musulmi dauki ya ɗaukaka su a duk inda suke a faɗin duniya kafirci da kafirai da dukkanin kaidinsu da maki da su Allah maɗaukakin sarki ya kaskanta su duk abin da suka ƙulla Allah maɗaukakin sarki ya warware mana shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم نعم akwai ɗaya daga cikin yan uwa abokin sa ya rasa ranar juma'a yace da Allah in wasa shi a cikin addu'o'in sa na alkhairi Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa ya haska kabarin sa dukkan ma mutum Allah madaukakin sarki ya ji kansu na'am akwai ɗaya daga cikin ɗaliban ma da maman su ta rasu shine Mustafa shi ma mana masa addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kanta Allah ya gafarta mata ya sa ta huta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Right,